الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masallacin babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na sunan abi dawud a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi idan ba a manta ba wannan shine darasinmu na 71 a cikin babu mai bayani akan hukunce-hukuncen sallar tarawihi da kiyamun laili da kuma karatun alkur'ani yau kuma muna hudu ga watan ramadan hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiyar 2026 kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine da'i nafsu takasula wa tawani wa illa fathuti fi dal hawani فلم أر للكسل الحظ يؤتي سوى ندم وحرمان الأماني دعي نفسي التكاسل والتواني وإلا فاثبتي في ذا الهوان فلم أر للكسل الحظ يؤتي سوى ندم وحرمان الأمان wannan abu ya cikin na wani ɗaya daga cikin magabata ne da ya kasance a duk lokacin da yake shi ragwanci na ibada sai ya karanta maka shi wannan waken ina son kowanne daga cikinku ya haddace wannan waken duk lokacin da ya shiga ragwanci ya karanta maka shi wannan waken wallahi kuma dalilin da ya sa na buɗe wannan karatun da shi ragwanci yau da ya hana da zuwa karatu kuma Allah yana gani sai na tuna da wannan waken ina tunawa da shi sai na ƙara ƙwarin gwiwa da ce kuma zan zo kuma in karanta muku shi ko ƙara ƙwarin gwiwa ma'anansa shi ne duk ya ji ragwanci na ibada sai ya ce da'i nafsi ta kasula wa tsawani wa illa fasbuti fi zal hawani sai ya ce ke rayuwa bari ragwanci da kasala in ba haka ba za ki dawwama a cikin ƙasƙanci duniya da lahira sai ya ce falam aralin kusanin haɗa yuti siwa na damin wa hirmanin amani ya ce domin su ragwaye ragwanci ba abin da yake jayo musu ba in ba hana su cika gurinsu ba da kuma haramta makansu abin da zai amfane su me yake so ya nuna muna ragwanci ba abin da yake jama mutum in ba mi ba in ba hasara ba aljanna kake so sai ka hudda ragwanci duniyan ma kake so sai ka hudda me sai ka hudda ragwanci rayuwa kala uku ce kamar da alkur'ani ya ba mu labari akwai annafsul ammara bisu akwai annafsul lawama akwai annafsul mutma'inna wannan rayukan kala uku kowanne mutum sai ya bi mataki kamin ya kawo ta uku akwai wanda ta farkon suke tsayawa akwai wanda suna kawowa ta biyu to da ka kawo ta biyu da yaddan Allah sai ka kawo ta uku idan ka kawo ta uku kuma ka raba wuta rayuwa ta farko shine an-nafsul amara bisu Allah yace innan nafsa la amaratun bisu illa ma rahima rabbi Allah yace dabi'ar rai ce ta umurci mutun da mummuna kenan dabi'ar rai ce ta umurci mutun da ragwanci sai ce illa ma rahima rabbi to akwai wanda zai bi rayuwarsa mummunan abin da ta bi ta umarce sa yayi dama da kaga mutum ya halaka to ya bi son zuciyarsa ya bi son ransa to wannan shine karo na farko idan ka kauce ma wannan sai ka komo ga annafsul lawama fala uqsimu bin nafsil lawama anan Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da rayuwa allawama mai zargin kanta malamai suka ce alqasmu min Allah ta'ala ma'innatun ala sha'nil muqsamu bi idan kaga Allah yayi rantsuwa da abu to yana nuna girman sa ne da darajarsa rantsuwar kawai da Allah yayi da wannan rayuwa yana nuna darajar ta ne annafsul lawama ita ce rayuwar da take zargin kanta a duk lokacin da shedan ya umurce da mummuna abu ana gane da kyau ko rayuwarka tana so ta umurce ka da ragwanci sai ka kiya ka kira ragwancewa rayuwarka tana so ta umurce ka ta umurce ka da sabon Allah sai ka kiya ka zargi kanka dan me yasa zan yi wannan sabon Allah dan me yasa zan yi wannan ragwancin shine allawmu kinan rayuwa mai zargin kanta a duk lokacin da ta so ta yi abin da bai dace ba to idan ka tsallake wannan sai ka kawo annafsul mutma'inna ya ayyatuhan nafsul mutma'inna rayuwa na tsatsa ita ce wadda za ta natsuwa ko take natsuwa a wajen bin Allah maɗaukakin sarki Allah ka samu a cikin wannan rayukan kina wannan matakin guda uku in ka tsallake su to da yakan Allah ka kai a tudun mun tsira domin Allah ya ce ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbihi radiyata mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati duk wanda ya samu wannan rayuwar ta uku to karshen sa shine yardan Allah da karshe Allah ya ce shiga cikin bayuna na kirki in sake aljanna Allah ka sanya mu a ciki abin da yasa na bude da wannan yan uwa sai mun hana kai ragwanci musamman a wannan watan da muke cikin mai albarka ragwanci yana hana ma mutane da yawa samun albarkar Ramadan a jiya hudubar da muka yi wanda suka bibi ta sun yi bayanin da muka yi muka ce yana daga cikin kurakuran mutane dangane da ramadan shine ja'alu siyami muda'atan lil kasli wan nawm mai da ramadan kamar lokaci na kwana da ragwanci mai da azumi kamar azumi an dora shi ne kamar wai dan ya sa mai ta kwana mai ta ragwanci alhali kuma ba haka aka so ba mai azumi yayi mai azumi ana so ya nuna jarunta don daga cikin manuhar azumin ya koya mana jarunta ya koya muna wangare kare in zabar mako wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon yin haka za mu tashi abwabu qira'ati alqur'ani wa tahzibihi wa tartilihi babu bukka masu bayanin karatun alqur'ani da kuma rarraba sa hizibi hizibi shine tahzibihi wa tartilihi da kuma karatun sa daki daki babun fi kam yukra'ul qur'an babi na farko a cikin kwana nawa ya ake so mutum ya sabke alqur'ani ma'ana kwana nawa ya halatta mutum ya sabke alqur'ani ma'ana alqur'ani ba a bar shekara zuwa duk lokacin da kake so ka sabke a akwai adadin kwanakin da ake so kada ƙasa gare su ka sabke shi حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وزع الله يتي مسا اقرأ القرآن في شهر كسبك القرآن أتشوة ودا قال يتي إني أجد قوة ni ina jin karhi ina iya hiye da haka qala sai manzo Allah yace masa iqra fi 20 to ka sabke shi bayan kowanne kwana ashirin. قال إني أجد قوة قال اقرأ في خمس في, في, في خمس عشرة توكسبك شاء تنكو أنا قوم شابير قال إني أجد قوة قال اقرأ في عشر توكسبك شاء تنكو أنا قوم قال إني أجد قوة إني إنا إيه هيدا هكا قال اقرأ في سبع ولا تزيدن على ذلك توكسبك شاء تنكو أنا بكوي ساتي قدا كدك كارا أكا هكا قال أبو داود أبو داود وحديث مسلم أتم حديث مسلم يا هتكا mana riwaya guda biyu ce akwai riwaya ta muslim akwai riwaya ta bukhari to shine sai ce riwaya ta muslim ta hicika ban san zai kawo ta anan gaba ba mu ci gaba sai mu tsaya bayani haddathana sulaiman ibn harb akhbarana hammad an ata ibn sa'ib an abihi an abdullah ibn amr qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallam abdullahi bin amur ya ce manzo Allah ya ce mini sun min kulli shaharin talatata ayyamin ka yi azumi a kowanne wata kwana uku ya isa waqra'il qur'ana fi shahrin qur'ani kuma ka sabke sa a cikin wata guda fanaqasani sai a fanaqasani sai manzon Allah ya rage mini kwanaki wa naqastuhu na ƙara neman ya rage mini faqala sai ce sum yawman wa aftir yawman to kai yau azumi gobe ka aje azumi qala ata'un ata ya ce na an abi mun samu saɓani daga ma'aifina faƙala sai ce ba'aduna saba'ata ayyamin wa ƙala ba'aduna hamsan kina mun samu saɓani a wajen riwayar hadisin daga ma'aifinmu wasunmu sun rawaito akan cewa kwana bakwai ya ce wasunmu kuma sun rawaito akan cewa kwana biyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الصمد روايه guda ce ina so mu kare sai mu yi bayani ah qala yace ya rasulullahi abdullahi bin umar bin amru yace ya ma'aikin Allah fi kam aqra'ul qur'an a cikin kwana nawa ya kamata in sabke qur'ani qala yace fi shahrin a cikin wata guda qala sai yace inni aqwa min dhalika ni ina iya yin da haka yuraddidul kalama abu musa abu musa yana maimaita maganar ma'ana yana ta maimaita haka ta inni aqwa min zalika inni aqwa min zalika wa tanaqasahu ya nemi manzo Allah ya rage masa hatta qala hasidi ce masa iqra'ahu fi sab'in to ka karanta alqur'anin a cikin kwana bai a cikin kwana bakwai qala ce inni aqwa min zalika ni ina iya sabke sahiya da haka kasa ga kwana bakwai qala yace la yafqahu man qara'ahu fi aqalla min thalathi baya fahimtar qur'ani duk wanda ya karanta sa a ƙasa ga kwana uku duk wanda ya karanta qur'ani ya sabki alqur'ani a ƙasa ga kwana uku to bai fahimci komi ba ya dai rututu ne ana gane da kyau ko wannan sai nuna manufa ta karatun alqur'ani shine at-tadabbur mafi girma daga cikin manuhohin karatun alqur'ani shine tadabburi tunanin abin da ya kunsa Allah ya zargi wasu mutane ce afala ya tadabbaru na Al'ur'an amma ala kulubin akafaluha shin ba sa tadabburi ba sa tunanin abin da ƙur'ani ya kunsa walaƙad ya sanna Al'ur'an lizikiri fahalmin muddakir ai fahalmin mutadabbir mun sawake Al'ur'ani a wajen fahimta shin akwai wanda zai rika tunanin abin da ƙur'ani ya kunsa da wanda ya zo yana karatun ƙur'ani yana ta karantawa bai ma tsaya yana tunanin ma'anarsa da wanda ya zo bai karatun amma kallo yake yana tunanin ma'anar to wanda ke kallo yana tunanin ma'anar ya yi a wajen Allah ya da wanda shi karanta a kawai yake domin Allah ya ce Kur'ani ya sabkar da shi ne don a yi tunanin abin da ke a cikinsa ba za ku koyi tunanin abin da ke cikin Kur'ani ba sai ka san me sai ka san ma'anarsa a shekinan wannan kalubale ne ga wanda ba su san ma'anar alƙur'ani ba lokacin da naga wannan kiristan yana karanta qur'ani yana yana ana karanta mishi qur'ani yana fassarawa naje tausayin wasu musulmai ai kuna ganin bidiyo kwanaki ko wani kirista da shi da alaran mai shi alaran mai jayo aya shi kuma yame ya fassara daidai son zuciyar shi dan Allah musulmin da bai iya qur'ani ba akwai kalubale a gare shi ko ba kalubale a ce kahuri ya koyi qur'ani dan ya batar da mutane kai kun baka iya ka koyi qur'ani ba dan saboda ka ƙara shirewa ana gani da kyau ko kuma irin wannan su ne irin fassarar ta wannan kiristocin za ta iya rudar su duk wanda bai san fassara alqur'ani ba kaga da yan kalakato da da kiristoci masu karatun addini suna ɓadda mutane cikin sauƙi za su iya shan su ana gane da kyau ko kenan mu yi kokari mu san fassara alqur'ani babban kuma abin da ke taimaka a sanin fassarar alkur'ani shine ka iya larabci ni ke cewa ba ta yiwuwa ka yi zurgi a cikin karatun addini ba ka iya larabci ba ana gane da kyau ko shi yasa muna da program ta karatun larabci da muke so musa bayan azumi insha Allah za ku ji sanarwa in dai har kana so karatun ka na addini ya ci gaba to sai ka iya larabci kuma larabcin ba dole sai ka iya irin na su su dai su ba a'a na dan sama sama ka iya wanda dai ma ismuka ismiwa ne ana gane da kyau ko haza hazihi duk kasan su zahaba yazhabu tazhabu dan wannan sama saman ka sani zai taimaka maka a wajen sanin a wajen fassara hadisi da kuma me da kuma tafsirin alqur'ani mai girma ana gane da kyau ko a takaice dai qur'ani mafi girman manufarsa shine ayi tunanin abin da ke ciki shi yasa manzo Allah yace duk wanda ya sabke alqur'ani kasa ga kwana uku to bai fahimci komai a cikin qur'anin ba حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان خال عيسى بن شاذان أخبرنا أبو داود أخبرنا الحريش بن سليم عن طلحة بن مصرف مصرف عن خيثمة عن عبد الله بن أمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر ككرنت القرآن أتشوة قدار qala yace inna bi quwwatan ni ina da ƙarhi na in karanta shi ƙasa ga haka qala iqra'uhu fi thalathin to ka karanta sa a cikin kwana uku qala abu علي سمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول عيسى بن شاذان كيس عيسى بن شاذان كيس ne ma'ana mutum ne wanda ana karban hadisin sa wannan suna daga cikin kalmomi da suke faɗi a wajen ta'dilkin marawaici hadisi ko tausiƙakinsa wannan riwayoyin da kuka da karanta duka abu hadisi guda ne asalinsa ɗaya daga cikin sahabbai da ake cema abdullahi bin amru wanda yana ɗaya daga cikin shigarus sahaba yana daga cikin abun mamaki a rayuwarsa tsakanin shi da ma'aifinsa shekara goma sha uku ne ma'aifinsa ya girme masa da shekara goma sha nawa sha uku to kai tunanin ma'aikin da da sha nawa ya aure a kaga tuzurai sai dariya suke wasu kuma bakin ciki na turmuke su go to da sha uku ma'aikin shi da sha uku ya aihe shi to in an hada da shekarun da ya aure mai yawa da sha ɗaya ya aure ku tunda mafi yawanci in mutum ya saurin aure bai saurin samun aihuwa a da a da in kai mutum ya saurin aure bai saurin samun aihuwa to amma yanzu da yake abubuwan sun juye ana gane da kyau ko cikin rana ta farko ake samunta to ya shahara da son ibada ma'aifin shi shi ma ya mishi aure tun yana dan karami kamar yadda ma'aifin an mishi aure tun yana dan karami haka shi ma sai mishi aure tun yana dan karami to lokacin da yarinta shi shi bai damu ma da matar ba mace na gida ita dai kawai ta yi dai mishi abinci ya zo ya ci abinci kawai ya kwanta da dare tashi ta sallah da sahi tashi da azumi ana gane da kyau ko ba ta kai kara ba sai ma'aikin da ya ga kamar yarinyar bayan da ya kamata ba take a gidan sai tambayta ya ne ke da halin mijinki ta ce a mijina a lahiya lau ba ba matsalar komi ba matsalar komi wanda kullun da azumi yake tashi kullum azumi yake yi kuma da dare bai makwana ko kwanta bai akan shi hida kullum kiyamun laila yake aiko baba kaga ai babu wata matsala ko da walakin gora amiya ko wannan mata masu dubara haka suke magana bace a babu wata matsala alhali ko a maganar ta tana nuna akwai matsala ne sai ce to ba matsala zan miki maganin shi ya je mishi magana sai ya kiya dan yana jin hamasa yana ganin ibada da yake har har ake masa ya rage da ya kira sai ya kai sai ma'aifin ya kai kara a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai kara a wajen manzon Allah sai manzon Allah ya kira sa yace naji an ce kullun azumi kake yi yace eh to daga yau cikin wata ka zan yin azumi da uku ya isa naji kuma an ce da dare kullun qiyamul layli kake kullun ma qur'ani kake sabkewa su lokacin su ana sabke Qur'ani cikin dare guda daren yana da albarka na shi an ce duk dare sai ka sabke Qur'ani yace eh sai manzo Allah ce to na baka wata guda ka sabke Qur'ani ana gane da kyau ko to a wannan lokacin sai Abdullahi bin Amru kama an turo masa da mutuwa ma'ana shi bata mishi dadi ba dan yana son ibada yana jin dadin ibada ce manzo Allah dai kara mini bangaren azumi manzo Allah ya ta kara mishi har ya kai ga dai ya bar shi ga azumin annabi Dawud yau ka yi gobe ka aje yace ina iya he da haka za Allah yace babu azumin da yake wannan to ya rike bangaren azumin to bangaren sabke alqur'ani ce manzo Allah wata guda ya mini yawa ce in sabke qur'ani a dai rage mini manzo Allah ya rage masa kwana goma a rage aka rage kwana biyar har aka kai kwana biyar har aka kai kwana biyar aka kai sati guda har aka kai manzo Allah ya ce masa in mutum ya sabke Qur'ani kasa ga kwana uku to bai fahimci komai ba a cikin sa ma'ana bai karatun da ya dace ba to wannan shine magana wadda take ta karshe ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunna shine mutum ya sabke Qur'ani cikin kwana uku wai alal aqalla ana gane da ke ko amma in mutum shi kadai ne ke yi ba amma in ku jama'a ne ku taru kuna yi wannan babu wani abin to sai dai an rawaito a cikin tarihin magabata misali abdullahi misali usman bin affan ya kasance a lokacin azumi kowace kowanne kowace rana sai ya sabki alkur'ani gaba ɗaya ranakun ramadan kamar yadda mun kawo wannan labarin a cikin hudubar da muka yi ta kaifa nastafidu min ramadan idan dakhala kullum sai ya sabke alkur'ani to sai malamai suka kai kawo shin shi usman bai ga wannan hadisin bane na manzo Allah ya ce kada a sabke qur'ani kasa ga kwana uku in aka yi haka ba a fahimce sa ba wasu suka ce mai yiwa hadisin bai isko sa ba wasu suka ce a'a ai a tarihin nasa ma ba kullun ba kowane lokaci bane yake sabke qur'ani a rana daya in ba cikin ramadan ba yana yin haka ne kuma da ijtihadin cewa shi ramadan wata ne na alkur'ani kenan in kamin ramadan kana sabke alkur'ani cikin kwana uku ya kamata a cikin ramadan ka sabke sa a cikin me a cikin kwana daya tunda tunda ramadan watan menene watan qur'ani ne kuma wannan magana ita ce mafi inganci kenan ijtihadin su malumai ya basu akan cewa a ramadan kasancewar wata ne na alkur'ani shi babu laihi mutum ya sabke shi a cikin kwana guda in mutum na iyawa ko mu a zamanin mu ne na gwada ban kai labari ba ana gaya da kyau na gwada ban kai labari ba to ban san dai cikin ku akwai wanda ya taba gwada bai aka dace dan yanzu lokacin ne baya da albarka na'am bala yace babu tahzibil qur'ani babu mai bayani dangane da tahzibul qur'an ma'ana raba alqur'ani hizbi hizbi ma'ana idan ka zo karatun qur'ani sai ka riba sai ka rika rabawa wataran yau zan yi hizibi kaza gobe zan yi hizibi kaza ko lokaci zuwa kaza zan yi hizibi kaza wai shin har wannan ya tabbata a sunna haddathana muhammad ibn yahya ibn faris akhbarana ibn abi maryama akhbarana yahya ibn ayyuba an ibn al-hadi qala سألني نافع بن جبير بن متعم فقال لي في كم تقرأ القرآن hizibi nawa kake raba alkur'ani fakultu sai na ce ma uhazzibuhu aini ban raba alkur'ani hizibi hizibi karanta kawai nake inda ta kama in tsaya faƙala li nafi'un sai nafi'i ce mini la taqul ma uhazzibuhu kada ka ce ni ba ni raba alkur'ani hizibi hizibi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala domin manzo Allah ya ce qara'atu juz'an min alkur'ani na karanta juz'i guda na alkur'ani قال يتي حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة إنا كوت زوانا حديث يا أم بتيس ندق مغيرة بن شعبة نم يجي سينونا شيني مزا الله صلى الله عليه وسلم ينا ربع القرآن هزب هزبي ينا تيوانا كرنت هزبي قدانا القرآن كنا سينونا أصنع مزا الله ينا ربع القرآن هزبي هزبي حدثنا مسدد أخبرنا قر أخبرنا قران ابن تمام حاء تحويل الإسناد وحدثنا, وحدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا أبو خالد وهذا لفظه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن أثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف mun zo a wajen manzon Allah a cikin jama'ar mutanen saqif qala yace fa nazalat al ahlaf ala al mughira ibn shu'ba sai waɗanda suka zo a wajen yarjejeniya sune al ahlaf daga alhilf ne wanda suka zo a kulle yarjejeniya ta zaman lahiya ko yarjejeniya ta ba juna taimako lokacin da suka sabka a wajen mughira bin shu'ba wa anzala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bani malik fi qubbatin lahu sai manzo Allah ya sabke bani malik domin mutane ne suka zo kungiya kungiya kabila kabila da suka zo yin kullu yarjejeniya da alkawali da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam to su banu banu malik sai manzo Allah ya sabke su a cikin wata kaima tasa قال مسدد مسدد يتي وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف من ثقيف كما shi ya kasance daga cikin jama'ar da suka zo a wajen manzon Allah daga Thaqif qala yace kana kullu lailatin ya'tina ba'da al-isha'i manzon Allah ya kasance yana zo muna kowanne dare bayan sallar isha'i yuhaddithuna yana yi muna hira وقال أبو سعيد أبو سعيد يجي قائما على رجليه idan ya shigo kaimar babu wuri sai tsaya bakin kofa a tsaye yana yi musu hira ana gani da kyau ko hatta yurawi habaina rijlaihi min tulil qiyami har sai ya kai ga yana raba tsakanin kawahuwan shi dan saboda jimawar da yake ta tsayuwa ma'ana kun sai in mutum ya jima a tsaye sai ya kai ga har yana dogara da wata kafa wata kafa yana maida ta baya wata yana turo ta gaba don saboda mi ya ji saukin mi ya ji saukin tsayuwa shine ma'anar hatta ya hatta yurawihu bayna rijlaihi min tulil qiyam wa aktharu ma yuhaddithuna kuma mafi yawan labarin da yake bamu hirar da muke mafi yawan abin da yake bamu labari ma laqiya min qaumihi min quraish abinda ya hadu da shi ga mutanansa na quraishawa ma'ana na cutarwar da suka yi masa lokacin yana makka sun mai ya kulu bayan ya musu hirar yana ba su labarin azabar da ƙuraisha suka musu sai ya ce lasawa amma yanzu ba ɗaya ba kunna mustada'afi na mustadillina a can da lokacin makka masu rauni ne mu ana ƙasƙantar da mu ƙala musaddadun bi makka musaddad ya ce yana nuhin a makka falamma kharajna ila almadinati kanat sijalul harbi bainana wa bainahum amma lokacin da muka hutu muka komo madina sai ya kasance yaƙi a tsakaninmu me yake da suna buga in buga ne shine sijalul harb alharbu sijalun abinda ake alharbu sijalun shine ma'ana yau gare ka gobe akan ka ko ma'ana yau cin nasara gobe mi gobe faduwa shine sai kasance muna buga in buga mu da su nudalu alaihim wa yudaluna alaina wataran muna cin nasara a kansu wataran suna cin nasara a kanmu ana gane da kyau ko bari in tsaya nan dan in kara muku bayanin abin da ake nihi wannan riwayar a ɗaya daga cikin sahabbai da ake ce ma aus aus bin huzaifa ana gane da kyau ko shine suka zo bakunci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin jama'ar su da suka zo musulunta to da manzo Allah ya sabke sai ya kasance manzo Allah lokaci duk dare bayan sallar isha'i yana zuwa ya musu hira wannan yana nuna mana yana daga cikin haƙƙin bako ka bashi lokaci na me na yin hira da shi yan magana suka ce shin hidar huska ta hishin fida tabarwa ko bako ya zo ka bashi komi amma ka kyale shi to komin nan da ka bashi shine ba komai ba abin da an mafi mahimmanci a gare sa wurin ka yazo ba wurin abin ka yazo ba kenan kai kamata a ce ka tarbe shi to manzo Allah haka in yana da baki yana zuwa ya musu hira to shine sai manzo Allah yazo yana musu hira suka ce daga cikin hirar da yake musu yana ba su labarin jarabtawar da suka gamu da ita lokacin suna suna makka shine sai yake musu amma yanzu ba ɗaya bane Allah ya tarfa ma gumban mu nono har ma ta kai ga a yaƙi yanzu buga in buga muke yi bayan a can damu suke bugewa ana gane da kyau ku wannan duk yana nuna yadda manzo Allah yake hira da su a matsayinsu a matsayinsu na baki to shine sai yake cewa falamma kanat laylatan abta'a anil waqti alladhi kana yatina fihi yace a wani dare sai manzo Allah yayi jinkiri akan lokacin da ya saba zo muna ana gane da kyau ko misali in ya saba zo musu karfe tara na dare to wata ran sai zo musu karfe goma ko sha ɗaya na dare ya yi shinkiri fakulna sai muka ce laƙad abuta'ata annan laila yau manzon Allah ka yi jinkiri baka zo da sauri ba ana gane da kyau ko domin suna marmarin a ce manzon Allah ya zo ya zamna ana hiyar da shi wannan shi ake ce ma wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu ko wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu mafi alkhairin abokin zama shine wanda ba a kosuwa da hirarsa al-imam shafi'i na da wani baki yake cewa وما بقيت من اللذات إلا محادثة الرجال ذوي البقول وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل yace a yanzu ba abin da ya dadi ba abin da ya saura na dadi a duniya in ba ka samu mutanen kirki ba wanda za su tuna maka Allah ku zamna kuna hira da su yace amma sai dai sun yi kaɗan da yawan mutane da ka zamna sai hirar duniya da gigarce-gigarce da munahurci da an ce ya ce to idan ka samu irin wannan abokan wanda a zama da su akwai amfani to ka laƙe musu to shine suka ce ka yi muna jinkiri yau baka zo da wuri ba ƙwala sai ce innahu tara alayya juz'i min alƙur'ani wani juz'i na alƙur'ani ya gitta mini ma'ana kamin in zo muku na saba ina karatu na alƙur'ani hizib kaza bai gai adadin hizibin ba to shine yau ban yi saurin farawa ba hizibi guda ya mini saura ana gane da kyau ku fakarihtu an aji a hatta atimmahu shine nayi kyamar in zo muku face na ida wannan ma'ana hizibi ya mini saura da ban ida karantawa ba na wuridin da na saba yi na karatun qur'ani to shine na kyamaci in zo ban ida wannan karatun ba shine sai da na ida shi sannan na so ana gane da kyau ko qala ausun ausu yace sa'altu ashab rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na na tambayi sahabban manzo Allah kaifa yuhazzibuna alqur'ana ya suke rarraba alqur'ani qalu suka ce thalathun wa khamsun suna rarraba shi gida uku wa khamsun wasu kuma suna rarraba shi biyar wa sab'un wata suna suna rarraba shi gida bakwai wa tis'un wa ihda wa ihda ashara wata suna rarraba shi gida tara wata suna rarraba shi gida goma sha ɗai wa talata ashara wata suna rarraba shi gida goma sha uku wa hizbul mufassali wahdahu shi kuma hizbi juz'i na bangaren suwarul mufassil ma'ana al-mufassal wannan surorin wanda suke daga suratul hujurat zuwa suratul nas su kuma suna masa hizbinsa daban ban san ko ana gane da kyau ba wannan hadisin abin da yake nunawa shine yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kula da karatun Qur'ani kace wa manzo Allah shi aka sabkan ba alqur'anin amma kuma duk da haka yana muraji'an shi yana karatun shi kina wannan yana koyar da mu ya kamata a ce muna runu lokaci wanda muka kebance dan saboda muraji'a alqur'ani duk wanda ya nazumci karatun alqur'ani to zai ga rayuwarsa da haske da yadan Allah domin shi alqur'ani haske ne alkur'ani waraka ne alkur'ani shirya ne wani nazilu min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahma alkur'ani akwai rahama a cikinsa kuma allah maɗaukakin sarki ke cewa wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka da yawa daga cikin kuncin da muke fama na rayuwa akwai wanda dalilin sa shine ba da baya daga ba alkur'ani baya idan ka kulla alaka da alkur'ani za ka ga rayuka tana albarka kuma damuwa Allah yana yayewa wani mai hikima yake cewa ija'al lisanaka bil kitabi muzayyina bin nutqil ayati du namilali fa huwa ash-shifa'u liman danat asqamuhu وهو السبيل لراحة ودلال wannan waken ina jin daɗin su sosai ce ka sanya alkur'ani ya kasance abun kai kawo a cikin bakinka domin shi waraka ne na wanda cuta ta masa yawa shirya ce ga wanda bata take a gabansa kuma sannan abun tseratarwa ne mai tseratarwa ne a ranar alkiyama Allah ka tseratar da mu wannan darasin kuma irin na muna kula da baki daga cikin haƙƙinsu mu zamna mu yi hira da su ‘yan magana suka ce baƙonka annabinka ko wasu ma cewa suka yi allanka to a bar shi annabinka ya yi sauƙi-sauƙi a hana gani da ke ko to baƙonka annabinka kamar yadda za ka girmama annabi ka san aka ce ka yi bako annabi ko ai ka san akwai girmama ko to haka ma ba kama bakonka haka kuma suka ce shashanci wai gaba da bako kaji hausa suna girmama bako ba kaji karin magana ke da kwai wanda su wanda yake littafin mu na karin magana ya ba ya gani habbabi muka hudda bako da dan gari ana gane da kyau ko bako da dan gari zaka ga karin magana akan baki akan bako daga cikin shi akwai shashanci wai gaba da bako ma'ana su hausa suna ga in kana kana gaba da bako to kai shashasha ne to wannan kuma yayi daidai da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslimin an yahjura akahu fawqa thalathi ba ma bakonka ba ko wanda ba bakonka bai halatta ka kaurace mishi kai gaba da shi qala abu dawuda wa hadithu abi sa'id atam hadisin abu sa'id ya hicika حدثنا محمد بن المنهال أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن يزيد بن عبد الله بن السخير عن عبد الله يعني ابن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث بايا فهمتر القرآن دون ذكر تاسك أسك كوانا أكو حدثنا نوح بن حبيب أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه منبه wannan shi ma suna ne mai kyau munabbi yana da ma'ana kuma sunan ne sun ɗaya daga cikin magabata ne an abdullahi bin amru annahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wa sallam bari in sa shi cikin dictionary kinmu na sunaye منبه نعم يتي أن أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن يا تنبي من صلى الله أتكن قانا نوى يكي سبكي القرآن قال سيتي مس في أربعين يوما أتكن قانا أربعين ثم قال سنن سيتي في شهر أتكن وتا ثم قال في عشرين ma'ana ya tambayi manzon Allah a cikin kwana nawa ya kamata ya sabke alkur'ani sai manzon Allah ya ce masa a cikin kwana 40 sannan ya ce masa a cikin wata guda thumma qala fi 20 sannan ya ce mishi a cikin kwana 20 thumma qala fi 15 sannan ya ce masa a cikin kwana 15 thumma qala fi 10 sannan ya ce masa a cikin kwana 10 thumma qala fi 70 sannan ya ce masa a cikin kwana 7 lam yanzil min 70 manzon Allah bai sabka ba ƙasa ga bakwai sai dai wannan faɗin cewa bai saka ba ƙasa ga bakwai riwaya ce wadda take shazza abinda ya tabbata mai ke suna lam yanzil min salatin bai wuce ƙasa ga kwana uku ba kenan ƙasa kwana uku ne manzo Allah ya tsaya mishi حدثنا عباد بن موسى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن القمة والأسود قال أتى ابن مسعود رجل ابن مسعود يازو وجن ونمتن فقال سيتي إني أقرأ المفصل في ركعة ني إنا كرنت المفصل daga suratul hujurat zuwa suratul nas izib nawa kenan takwas ko takwas ina karanta daga suratul hujurat zuwa suratul nas ina karanta su a cikin raka'a guda فقال سيتي أهذا كهذ الشعر كهذ الشعر ده سوري سوري هكا كمان سوري سوري نواقع شيني كهذ الهذ شيني السرعة ونثرا كنثر كنثر الدقل أنا قاين ده كوكو ده كما rututu kamar kamar yanda ake zubda lalataccen dabino an san lalataccen dabino shine a shine addaqali yanzu da biyu ne ke lalatacce cikin ƙwarya in za a zub dasa ɗaguda-guda ne za a rika ɗauko ana ashewa ko ya za a yi kawai watsa shi za a yi ko shi ne ma ne ke cewa kana karanta ƙur'anin kaman ana zub da lalataccen dabino lakin nan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana ya karɓun na za'ira a suratai ne sai dai manzo Allah ya kasance kamar nan yana masa inkari ne a bisa kan ya karanta izbi bakwai a cikin raka'a guda kuma da sauri-sauri ana gane da kyau ko shine yake masa wannan inkarin ce manzon Allah ya kasance yana karanta annazair suratai ne surori wanda suke gora ma'ana wanda suke kusa ga juna yana karanta su fi raka'atin a cikin raka'a ar-rahman wan najmi fi raka'a yana karanta suratul rahman da an-najmi a raka'a guda واقتربت الساعة والحاقة ده اقترب ده الحاقة سورة في ركعة سورة قدا أتكي ركعة قدا والطور والذاريات في ركعة ده طور الذاريات أركع وإذا وقعت ونون في ركعة وسأل سائل والنازعات في ركعة وويل للمطفين وعبس في ركعة والمدثر والمزمل في ركعة وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة وأما يتساءلون والمرسلات في ركعة والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة قال أبو داود أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله تعالى wannan haka littafin haka alkur'ani ibn mas'ud yake kun san ai daga baya ne aka hada qur'ani ya zamanto al-mushaf al-uthmani ga yanda yake to kamin ai mishi haka shi ibn mas'ud qur'anin shi haka yake suratul dukhan mai bi mata ita ce suratul shams ita ce suratul suratul takwir ita shamsu kuwirat kun ga alqur'ani alqur'ani mun nan ko haka dai ne kun gani akwai wajen surori guda nawa gomman surori a tsakanin su haka kuma shi sa'ala sa'ilun da wannan zai'ati kusa wuri guda suke shi alqur'ani shi shine ma'anan hada ta alif ibn mas'ud rahimahullah shi ibn mas'ud qur'anin shi lokacin kamin a yi ƙwar'ani kamin a haɗa shi ya zamanto ƙwar'ani guda wanda kowane musulmi irin shi ne ke gare shi domin su lokacin sun kasance da sun ji wahayi suna rubutawa to kenan tun da rubutawa ne suke ba ko da yaushe suke nan ba ake cewa wannan surar ga inda za a aje ta wannan ga inda za a aje ta ba san ko ana gane da kyau ba kenan shi yasa ake samun bambanci daga ƙwar'anin wanga zuwa ƙwar'anin wanga amma da ƙarshe lokacin da aka haɗa shi a lokacin abubakar wanda shi da aka hada shi ba a rarraba shi ba lokacin usman shi ne da aka hada shi aka rarraba shi sai kasance duk wani wanda ba irin wannan ba aka tattara su aka kone su wannan shi ne bambanci na hada ƙur'anin lokacin abubakar da lokacin wa da lokacin usman ya ce haddasa na hafsu ibn umar akhbarana shu'batu an mansurin a takaice wannan hadisi yana nuna muna karatun alkur'ani daki-daki warattilil qur'ana tartila ka zo ka ga yanda wasu suke karatun qur'ani a lokacin qiyamul layli kai ka ce ita qiyamul laylin dole sai an sabbi alkur'ani don mafi yawancin masu saurin nan wai dan su sauke alkur'ani ne alfali alhali qiyamul layli ba dole sai an sabbi qur'ani ba in ka lazimta ma kanka ma kai dole sai ka sabbi qur'ani ga qiyamul layl to ka kirka da bid'a ma ana gane da kyau ko kiran ba dole bane sabbi qur'ani wannan in ta samu ne ana gane da kyau ko in dama ta samu a sabbi qur'ani in bata samu ba to kada a ci da kai sai an sabke wanda yin haka shi yake kai ga aita karanta alqur'ani ba yanda ya dace ba ana gaugawa gaugawa irin wata take ta hutar hankali da abin da ya kamata haka kuma irin wannan akwai matsala da tare da shi ya zo a cikin akwalikin Umar bin Khattab yake cewa rubbatalil lil qur'ani wal qur'anu yal'anuhu takan yi wa mutum ya zo yana karatun ƙur'ani ƙur'ani na la'antarsa wannan shi ake ce ma wajen neman gira an rasa ido go wajen bai ƙarƙe ba a tono rama wannan shi ne kenan mutum ya zo yana karatun ƙur'ani ƙur'ani na la'antarsa me yi zahi ba a karanta shi ba da yadda manzo Allah ya karantar a karanta shi حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت ناتم بي أبو مسعود ينا دوافي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه duk wanda ya karanta ayoyi guda biyu wanda suke karshen suratul baqara a dare guda sun ishe shi in ya mutu a wannan daren to da dan Allah dan aljanna ne wanne ayoyin ne amanar rasulu ko ai aya biyu ce amanar rasulu ma unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun wannan shine kenan kina ana karanta su kamin kwana suna da muhimmanci sosai حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حديرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن ابن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين دون دا yayi qiyamul layli da ayoyi guda goma kawai ba za a rubuta shi ba daga cikin gafalallu rabkanannu wa man kama bi mi'atin bi mi'ati ayatin kutiba min alqanitina wanda kuma yin qiyamul layli da aya 100 za a rubuta shi daga cikin alqanituna wal qanitina wal qanitati ko akwai akwai wannan ayar ko a'a ba ita bace nake ne waccan ta akwai ayar da alqanitina ta zo ko wa qumu lillahi qanitina ita ce nake ita ce nake tuntunani za a rubuta shi daga cikin alƙanitina ana gani da ke ko alƙanitin su ne a ta'i'ina ƙanitatin akwai wannan ayar a sa rabbuhu in tallaka kunna an yi bidilahu a zuwajen khairan min kunna muslimatin mu'minatin ƙanitatin ita ce nake tunani ƙanitatin ay ta'i'atin kenan za a rubuta shi daga cikin ƙanitina ma'ana masu biyayya ga Allah maɗaukakin sarki ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين wanda ya kiyamun laili da aya dubu za a rubuta shi daga cikin almukantarina da kaji sunan kasan babban al'amari ne su ne masu arzikin lahira su ne almukantarina ana gaya da kyau a aljanna babu talaka to kuma a ce kana daga cikin masu kudin aljanna ana gaya da kyau to kasan ba karamar daraja ba ce ma'ana da wani na daraja ta kiyamun laili zage dan tsige kiyamun laili wa masu girma man yashtari dara fil firdausi ya'muruha bi rak'atin fi zalamin laili yuhyiha ali yace duk mai so ya sai aljanna to dole sai ya rayar da dare da koda raka'a guda ce ta kiyamun laili qala abu daud ibnu hujairata al-asghar ibnu hujaira al-asghar Abdullahi bin Abdurrahman bin Hujaira shi ne sunan shi. Haddazana Yahya ibn Musa al-Balkhiyu wa Harun ibn Abdullahi qala akhbarana Abdullahi ibn Yazida akhbarana Sa'id ibn Abi Ayyuba haddathani Ayyash ibn Abbas al-Qitbani an Isa ibn Hilal al-Sadafi عن عبد الله بن عمرو قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ونمتن يازو وجمع أيكن الله سيتي أقرئني يا رسول الله أي علمني القرآن كان كيامن القرآن يا ما أيكن الله فقال سيمن زع الله يتي اقرأ ثلاثا من ذواتي ألف لام را زن كويا مكة هكذا أفسر شي ترجمة معنوية زائي ana gane da kyau ko zan koya maka surori guda uku masu farawa da alif lam ra faqala sai ce kabirat sinni wa shtadda qalbi wa ghalza lisani ta jarabtawa kenan sai wannan mutumin yace kabirat sinni shekaru na sun yawa ya ma'aikin Allah na tsuha wa shtadda qalbi zuciyata kuma ta yi tauri ma'ana wajen harza wa galu da lisani halice na shi ma ya yi tauri ma'ana baya iya furta magunguna yadda ya kamata ba zai iya furta ƙwar'ani yadda ya kamata ba kun ga matsala guda uku ko ko guda kawai a gare shi ta isa matsala shekaru sun yawa zuciya ta yi tauri ma'ana kamar ƙwaƙwalwa tun da asali shi har da zuciya ke har da ba abin gaba ana gani da kyau ko shi yasa laraba har da suna ce mata alhifzu an zaharil qalbi har da daga zuciya amma hausa kwakwalwa suke cewa ko to kusan duka duka kusan abu guda ne tunda kusan kwakwalwa da zuciya kusan alakar su tana tare ana gani da kyau ko tunda akwai wata ibara suna cewa quwwatu dhakira dhakira kuma shine shine kwakwalwa haka harshe na yayi kun sai in mutum tsuwa ya mishi yawa harshen shi yana karewa ana gane da kyau ko to qala sai manzo Allah yace faqra thalathan min dawati hamim to zan koyar da kai a surori guda uku wanda suke farawa da hamim hamim irin su dukhan su jafiya ko faƙala sai ce mitla makalati sai ya faɗi irin abin da ya faɗi na cewa bai iyawa faƙala sai manzo Allah ya ce ikra salatan minal musabbihati to ka karanta ko ka koyi ko zan koya maka uku daga cikin almusabbihat surori guda uku masu harawa da sabbi ko yusabbihu ana ko sabbaha dukkan su ana ce musu almusabbihat فقال مثل مقالته سيفدي irin abin da ya fadi a farko faqala ar-rajulu sai mutunan yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah akrini suratan jami'atan ka koyar da ni sura wadda take gamamma wadda sura ce takaitatta amma ta hade komai da kowa fa aqra'ahu annabi sallallahu alaihi wa sallama idza zulzilati al-ardu sai manzo Allah ya koyar da shi idza zulzilatil ardu hatta faraga minha har sai da ya kare wannan surar faƙalar rajulu da manzo Allah ya koya masa wannan surar sai mutumin ya ce wallazi ba'athaka bil haqqi na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya la azidu alaiha abadan ba zan ƙara ba akan wannan surar ma'ana wannan surar ita kadai zan koyo ba zan ƙara koyon wata ba ma balle in sha wahala kuma ita kadai zan rika karanta a cikin sallah ana gane da ke ko ثم أدبر الرجل سوى النموتن يشوي بايتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زاء الله يتي أفلح الرويجل وانتن أموتن يا ربوتا مرتين هسو بيو حديث أقوي تتوى أغريسة أما دي malamai suna kashi a babin tartib wa tarhib kuma suna kashi a cikin fada'ilu suratul zalzala falala ta suratul zalzala kasancewar ta jami'a ce suratul zalzala duk alheri ta kumshe shi kuma duk sharri ta kumshe shi kuma bayanin alkhairin da sharrin a cikin aya biyu na ƙarshe ne yake ya ne aya biyu na ƙarshe suke faman ya amal mithqala zarratin khairan yarahu waman ya amal mithqala zarratin ai ta gaya maka alkhairi ta gaya maka sharri abin da kai shi zaka gani in ka aikata alkhairi ko mi karanta sa zaka mi zaka ganshi in ka aikanta sharri ko mi karanta shi zaka mi zaka ganshi shine jami'a ta haɗa komi da komai kenan ta zaburar da kai kai aikin alkhairi kuma ta tsoratar da kai kai nisanci ne aikin sharri hasaduka yawman ma zara'ta wa innama yudalul fata yawman kama huwa da'inu abin da ka shuka shi zaka me shi zaka girba Allah ka ba mu ikon shuka alkhairi dan mu girbi alkhairi a lahira babun fi adadil ayati ko kuma adadil ayi babu mai bayani akan adadi na ayoyin wata sura a nan yana nufin suratul mulk adadin ayoyin suratul mulk حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة أخبرنا قتادة عن أباس الجشمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن ثلاثون آيةً akwai wata sura a alkur'ani ayoyinta guda talatin ne tashfa'u li sahibiha za ta ceci ma'abocinta ma'ana za ta ceci wanda yake abokinta hatta yughfara lahu har sai an gafarta masa tabarakal ladhi bi yadihi mulku ita ce suratul mulk wannan ita ce falala ta me ta suratul mulk duk wanda ya lazinci suratul mulk to za ta yi dalilin cetonsa a ranar alkiyama ya ne ake lazimta suratul mulk na farko da shine ka haddace ta na biyu ka san ma'anarta na uku ka rika karanta ta lokaci zuwa lokaci na hudu kuma ka rika aiki da abin da ta me ta kunsa ana gane da ke ku? to wa zai ga mini meye abinda ta kumsa mafi daraja kun san a alkur'ani ma ka'ida suke cewa alkur'anu yatafadalu alqur'ani gaba ɗaya shi mai falala ne amma a cikin shi ma wani yahi wani falala ma'ana a cikin ayoyin shi da a cikin surori ma amma gaba ɗayan su dai maganar Allah ce amma duk da wannan kuma wata tahi wata to daga cikin surorin da suka yi wasu surori akwai suratul mulk a cikin suratul mulk kuma akwai wata magana wadda ta ita ta yi kowace tsada wa zai gaya mini ita wanda ya gaya mini ita zan ba shi kado kuma in har aka wuce sau uku shi kenan tunda abin ya zama bino-bino ko lalabe cikin duhu ana gani abin ya zama kamar ta tafi kenan ta wani ya ce wa man ya tawakkal ala Allah ko fa huwa hasbu a cikin suratul mulk a suratul tabaraka ce muke wa huwa ala kulli shay'in qadir ta mun ji naka a a cikin ayoyin akwai wata aya wadda ita yi kowace kuma a cikin ayar ma wata gaba ce ta yi kowace gaba ya za kuma Allahu khairan a takbir ya cin kayo daidai amma na san abin da ya sa ya samu wannan da Allah ba lazim karatun bajin ya sa kasa wannan kasa wannan ya san da ina yawan faɗin wannan ana gane da ke ko amma ba shi tukwarar nan ce ita ce ta fi kowace ba to ita ce alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ayyukum ahsanu amala wanda ya halci rayuwa da mutuwa dan ya jarabce ku waye aiki mai kyau malamai suka ce ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu ita da ayar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun duk ma'anar su me duk ma'anar su guda illa liya'budun ay illa liyuwahhiduni domin ayar ta kumshi bayanin tauhidi da shirka shi kuma mafi girman ibada menene menene tauhidi mafi girman sharri menene shirka shi yasa nace muku ayar ta hiko wace Allah shine ya halicci rayuwa da mutuwa dan ya jarabce ku wa yayi aiki mai kyau aiki mai kyau kuma ba yawan shi bane Allah yake kallo me Allah yake kallo na farko yi dan shi ikhlasi na biyu kuma me yin shi yadda manzo Allah ya mi ya karantar ayi wannan shi ake ce ma aiki mai kyau wannan baitin ina jin daɗin shi yasa nake yawan maimaita shi wallahu la yarda bi kasrati fi'lina lakin bi ahsanihi ma'al imani فالعارفون مُرَادُهُمْ إحسانه والجاهلون عموا عن الإحسان Allah ba yawan aikin mu yake so ba sai dai me yake so wanda aka yi dan shi kuma aka kyautata shi yanda manzon Allah yayi aka yi masu ilimi wannan shine abin lurar su amma su kuma jahilai kokarin su tara aiki mai yawa yayi son ya je inda za a yi kiyamul layl raka'a 13 rututu ko 20 da wani abu ko inda za a tarawihi raka a goma sha uku ya bar inda ake goma sha ɗai don miwai na ana jimawa to wannan shi ne jahilcin allah ka raba mu da jahilci a takaice da yawa masu girma surutun mulk tana da surun da ya kamata mutum ya nazimce su ka so surar ka rika karatunta ka haddace ta babu tafri'i abwabi sujudi wa kam sajadatin fil qur'ani babu bayani akan rarrabe kohohin rarrabe babubuka masu bayani akan as-sujud ma'ana sujada wa kam sajadatin fil qur'ani kuma sujada nawa a cikin al-qur'ani ma'ana wannan babi ko babubukan za su yi bayani akan sujadar da ake a cikin al-qur'ani ina ana cikin karatun qur'ani idan ake masu sujudut tilawa ya ake yin ta kuma sujadar ɗana wace a cikin al-qur'ani kuma wani lokaci ne ake yin ta wani lokaci ne ba a yin ta sai da arwallah ake yi ko ba sai da arwallah ana yi cikin sallah ko ba a yi حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن برقي حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال من بني عبد كلال عن أمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن manzo Allah ya karantar da shi sujada da ake a cikin alkur'ani goma sha biyar min ha talatun fil mufassal akwai sujada guda uku a cikin al-mufassal ma'ana daga suratul hujurat zuwa suratul nas wa fi suratul hajj sajadatani a cikin suratul hajj kuma sujada guda biyu qala abu dawuda ruwiya عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة وإسناده واحد الرويت daga manzo Allah cewa a cikin alkur'ani sujada goma sha ɗaya ne to wannan hadisin shi bai inganta ba haddathana ahmad ibn amr ibn sarhi akhbarana ibn wahb akhbarani ibn lahi'a anna mishraha ibn ha'ana abal mus'abi حدثه أن عقبة بن عامر حدثه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناتي ما منظر الله أفي سورة الحج سجدتان شن سورة الحج سجدة بيوكي لكوي أتيكي قال يتي نعم إيه ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما دون دبزي سجد النمبا تسجد سورة الحج تو كده يكرنتا كده يكرنتا وانا آيوين سيدي وانا حديث بي إنغانتا بقى a takaice dai sujadar da ke da kai a cikin alkur'ani goma sha nawa ne goma sha biyar ne sujudu tilawa guda goma sha biyar ke da kai a cikin alkur'ani wa akwai qur'ani kusa ku riyo mu qur'ani dan mu nuna na yace a cikin al-mufassal surori a cikin al-mufassal babu ƙur'ani wanda shi tohili wanda ƙananan rubutu ke gare shi yawwa bari mu ɗauki gwarjeje ko yawwa to masha Allah akwai su a cikin almufassal daga suratul hujurat zuwa suratul nas da uku ke da kwai a wani surori ne ke da kwai su ikra ita wannan kowa ya santa ai gida ce ko to daga ce kuma inshiqaq ta ta uku suratul najm na'am jazakumullahu khairan suratul najm to wannan shi ake ce ma a as-sajada gashi nan kenan wanda suke kallo alqur'ani gashi nan inda ake hoton hasumiya ta masallaci shi ake ce ma sajada ana ganin da kyau ko ni a hausa a karatun hausa akwai wani suna da suke masa lokacin da muka yi karatun zaure akwai wani suna da muke masa kwanso muke ce mashi ko mai namanta da an jima sosai akwai wani suna da ake masa to idan mutum ya kawo nan zai sujada ana gane da kyau ko to wannan shine a alkur'ani akwai wurare goma sha biyar da ke da kwai shi to za mu gani wai ita wannan sujada sai da arwallah ake yin ta kuma dole sai an kalli gabas kuma wai ‘yan sauraro wanda ba su ke karatun ba suna iya su yi to duka za mu ga tsaron hukunce-hukunce an gane ko? kina a biyo mu sau da ƙafa mana ya ce babu mallam yara sujuda fil mufassali babin da ya zo game da wanda suke ganin a cikin al-mufassal daga hujjata zuwa ƙasa babu ayar da ake masu jada sai dai hadisansu za ku gansu duk masu rauni ne ko hadisan da ba su hito hili akan nuna cewa babu ba حدثنا محمد بن رافع حدثنا أزهر بن القاسم قال محمد رأيته بمكة حدثنا أبو قدامة عن مطر الوراق عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل manzo Allah bai yi sujada ba a cikin kowace aya daga cikin ayoyin al-mufassal daga hujurat zuwa ƙasa منذ تحول إلى المدينة tun lokacin da ya koma Madina sai dai hadisin da'ifi ne حدثنا حناد بن السري حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله ابن قصيت عن عطاء ابن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم ناكرنت سورة النجم ga manzon Allah falam yasjud fiha sai bai sujada a cikin ta ba to kun ji ana gane da ko bari mu ga na biyu حدثنا ابن السرحي أخبرنا ابن وهب حدثنا أبو صخر عن ابن قصيت عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود كان زيد كان زيد الإمام زيد شين الإمام فلم يسجد فيها سيب يسجد أتكين تبا أنا قانا بكيوكو نعم آه wannan riwayar wadda ita suke buga dalili akan cewa a cikin almufassal babu sujada ko kuma ba a yin sujada shine wata rana ne zai ya karanta qur'ani a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suratul najmi sai manzo Allah bai sujada ba a inda aka kawo a aya ta wadda take bayani ayi sujada to shikenan sai wasu suka buga dalili cewa tunda manzo Allah bai sujada anan bayanu ne kenan ba a yin mi ba a yin sujada ana gane da kyau ko to kada in yi daga malam masallaci ga wani hadisi wanda zai nuna mana yadda za a hada wannan hadisin ko yadda za a fassara wancan hadisin inda manzo Allah bai sujadar ba babu man ra'a fi hasujud babu mai bayani akan wanda suka ga cewa akwai sujada a cikin al-mufassal حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها من ظن الله يا كرنت سورة النجم سي سجد أتكي وما بقي أحد من القوم إلا سجد kuma lokacin da ya sujada duk mutanen da suke wajen shi suma gaba ɗayan sai da suke sujada fa aka da rajulun min alqaumi kaffan min hasan sai wani mutum daga cikin mutane shi sai girman kai ya ɗibi ƙasa ga hannunsa ana gani da kyau ko hassan 'yan duwatsu auturabin ko kuma ƙasa farafa'ahu ila wacihi sai ya ɗaga sa zuwa huskarsa maimakon ya kai huska sai ya hakan ga wa ƙala sai ce ya fi ni hada wannan ya isa mini ba sai na sadda kaina ba ƙala abdullahi abdullahi ya ce falakadar aituhu ba da zalika kutila kafiran bayan wannan kuma na ga an kashe shi kahuri ya ma Allah girman kai sai Allah ya hushi da shi so da yawa ina cewa babban hushin da babbar hukubar da Allah yake ma mutum a duniya shine ya hana shi shirewa ana gani da kyau ko to da Allah ya hushi da shi sai ya hana shi shirewa ya mutu a matsayin kahuri idan kun musulmi ne babban hushin da Allah zai maka shine kaga kana ta sabon Allah kuma ka kasa tuba alama ce ta Allah yayi ne yayi hushi da kai idan bari ganin kana sabon Allah kana ganin kamar ka ci bulus a'a baka ci bulus ba turkar ragwalla ya ce Allah yake maka a ita baka kana ci hada ma wanka ake mishi ko amma bai hana ranar layya haka ce sabo da kaza bai hana a yanka ta ko to wannan shine kenan to asali wannan labarin ya tabbata a cikin sira lokacin manzo Allah yana makka yana a wajen ka'aba sai yana karatu suratul najmi ana gane da kyau ko da ya kawo inda ake sujada sai manzo Allah ya faɗi ya sujada alhali lokacin mushrikan makka manya-manyan su duk suna tare da manzo Allah suna nan kewaye da ka'aba suna ganin manzo Allah ya yi sujada gaba ɗayan su ma sai suka faɗi suka yi sujada da kahuran wa da kahurai da musulmai gaba ɗaya aka yi ne gaba ɗaya aka yi sujada to shine shi wani daga cikin tantirai daga cikin su shi sai ya ki sujada shi kadai ya zamanto zakka dan baya ya ɗauko ƙasa ya ne ya za a kan goshi a wata riwayar ma wadda riwayar malamai suna ganin ba tabbata ba su mushrikan abin da yasa suka yi sujada ana gane da kyau ko da aka tambayi su sai suka ce mu abin da yasa muka yi sujada lokacin da ya kawo afara aitumul lata wal uzza wa manata salitata al ukhra sai muka kama yana yaba allolinmu ne da muka ga ya sujada sai muka ce a to muhammadu ya koma addini mu ma sun muka sujada ala gane da ke ko a wata riwayar yace musu tilkal gharani qal'ula wa inna shafa shafa shafa'atukunna la turtaja sai shedan ya samu su a kunnai wa'annan masu ɗaukaka abubuwan bauta masu ɗaukaka ana neman cetonsu abin ceto ne sai suka suke da tare da manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam to wannan lokacin sai labari ya isko wa mutanen da suka hijira zuwa habasha a lokacin hijira ta farko cewa ai mutanen maka gaba ɗaya sun musulunta tun daga su sun yi sujada ana gane da kyau ko to sai suka komo suna komowa ashe labarin ƙarya ne wannan sujada ce da aka ga sun yi to sai wasu suka je suka ta yada ai mutanen maka gaba ɗaya sun musulunta don sun yi sujada a takaice dai a can abin da ya sa manzon Allah bai sujada ba dan ya nuna jawaz ne domin wata ran manzon Allah yana barin sunna dan saboda ya nuna ba dole bane kenan nan ya tabbata manzon Allah ya sujada can kuma bai yi ba kuma a ka'ida ta aljam'u bainal adilla aljam'u bainan nusus shine al-muthbitu muqaddamun 'ala an-nafi ana gani da kyau ko hadisin da yake tabbatarwa shi ake shine ake gabatarwa akan wanda yake korewa kun wancan hadisin korewa yake na manzo Allah bai su yana shi kuma wannan me yake tabbatarwa yake malam yace babu sujudi fi idha samaa'un shaqqat babu mai bayani akan sujada a cikin idha samaa'un shaqqat na'am a cikin idha samaa'un shaqqat وإقرأ دكما إقرأ حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت من يسجد تارد من ظن الله أتكين إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك الذي خلق قال أبو داود أسلم أبو هريرة سنة ست عام العام أيم خيبر abu huraira ya musulunta shekara ta shidda shekaran khaibar wa hada sujudu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama akhiru fi'lihi wannan kuma sujadar ta manzon Allah ita ce sujada ta karshe da yayi ma'ana ya gayi musulunta abu huraira ne dan ya tabbatar da har karshen rayuwar manzon Allah dai yayi sujada a cikin mi a cikin wannan surar kenan kishiyar masu kore sujada a ciki حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة ناي سلر إشاء تارد منظر الله فقرأ إذا السماء انشقت سيكرنت إذا السماء انشقت فسجد سيف سجدا فقلت ما هذه السجدة me wannan sujadar manzon Allah da kai don ban taba ganin kayi ba me wannan sujadar da kai ya kai Abu Hurairah don ban taba ganin kayi ta ba قال يتي صليت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم نا صلاتي إلن ون سجدر باين أبو قاسم فلا أزال أسجدها شيني منذ الله صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه دن هكا bazan gushe ba ina sujadarta har sai na haɗu da shi sallallahu alaihi wasallam mu tsaya a wannan babin babu sujudi fi sad haddathana موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أب أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال ليس صاد من عزائم السجود صاد باتا daga cikin surori wanda suke dole sai an yi sujada idan aka kawo ciki wa qad ra'aytu rasul mana ba sa daga cikin surorin da suke nuna ayi sujada mana ba sa daga cikin ayoyin da suke nuna ayi sujada kishiyar sauran ayoyin wanda ana yin sujada ne dan sun nuna ayi sujada ana gani da kyau ku kamar yadda Allah ce wasjud waqtarib kaga a ciki akwai umunni da ayimi da ayi sujada ana gani da kyau ku amma ita kuma ta sa tana bada labarin abinda Annabi Dawud ne kenan nan ba umunni ba bane ake amma kuma duk da haka yace wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjud fiha naga manzo Allah yana sujada a ciki حدثنا أحمد بن صالح شيني ma'anan me yake da suna min azaimi sujubata daga cikin wanda aka yi umunni a cikin ta ayi sujada amma kun manzo Allah na gaina su da ciki hadisi na karshe haddathana ahmad ibn salih haddathana ibn wahb akhbarani amr ya'ni ibn al-harith an ibn abi hilal an iyad ibn abdullah ابن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد من الله يا كرن تصادينا أكم منبري فلما بلغ السجدة نزل لوكة يكي سجدة da ake yi a cikin surar sai ya sabko fasajada sai ya sujada wa sajadan nasu ma'ahu sai mutane suka yi sujada tare da shi falamma kana yawmun akhar a lokacin da wata rana ta yi qara'aha sai ya ƙara karanta ta falamma balaga sajadata lokacin da ya kai wurin yin sujada tashazzana haka ne ko tashazzana nasu ai tahayya nasu lisujudi mutane sun shirya su je su yi sujada faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce innama hiya taubatu nabiyun ai ita wannan ayar bayanin tuba na wani annabi ne walakin ni ra'aitukum tashazzantum lisujudi sai dai kuma gashi naga kun shirya za ku yi sujada ba dole bane ai sujada anan amma sun na kun shirya za ku yi sujada fa nazala sai manzo Allah ya sako fa sajada wa sajadu yayi sujada suka yi sujada ana gane da kyau ko wannan hadisin yana nuna ashe ba sai mai karatun Kur'ani kawai ba zai yi sujada in aka kawo inda ake sujada kana zamna a masallaci sai ka ji wani mutum yana karatun Kur'ani ana gani da kyau ko ya kawo inda ake sujada idan yi sujada kai ma sai ka bi sai ka yi sujada ana gani da kyau ko amma anan ya hito wahili in shi yayi sannan kai in shi bai baka kai ko tunda kai dama dan maka ne zai to shi mai abu bai ba kai dan karambani ina kai ina yi kuna gane da kyau kana zaune sai mutum yana karanta ikra sai ya kawo wasjudu wa qatari bai yi sujada ba to kai ma kai ma ba a sa kai sujada ba tunda mai abu bai yi ba ko a na'am a in kana karatun ka daban kuma wannan kai ma sai kai kenan kowa na cin gashin kanshi ko wanda shine kenan amma in mutum yayi sujada yana zanne kuma ya kasance kana jin karatun wa sai kana sauraron karatun amma kawai kaga mutum ya faɗa ya sujada kai ma kai sujada sai a ce a wal jununu fununu ka san yalla shi sujada godiya ne yake to kai kuma yalla wani bala'i ma yasa kuma kana sujada kenan dai a takaice ita sujada ta ta karatun qur'ani ba sai mai karatun ba kawai hatta mai sauraro yana me yana iya kuma akan minbari limami in ya karanta irin wannan ayar yana iya sabku yi sujada ina tsammanin duk limamin da ya yi shi a masallaci sai an sai an sa shi a bbc domin ba a taɓa yi ba ko limami na akan mimbari ya karanta ayar wasu jiru wa katarib sai ya sauko akan mimbari ya zo ya sujada a ce to kaji wani sabon limami kuma wani sabon addini ana hudu ba ana sallah ana gani ke ko alhali kuma zo allah ya yi haka yana cikin hudu ba akan mimbari ya karanta aya ana gane ki kuta su cikin suratul sad ya zama ko yayin sujada sahabbai gaba da suke sujada ana gane ki wani sati ma ya ƙara karanta ta sun shirya za su yi sujada shi kun bai ni sujada ba yace ba dole bane sai an yi sujada amma tunda kun shirya yi ka in ba ku kuma ya bari in zo mu yi sai manzo Allah ya sujada ana gane ki ko sallallahu alaihi wa sallam insha Allah gobe za mu ga sauran hukunce hukunce na wannan sujadar duk wanda yake tambaya akan wannan sujadar kenan gobe in mun kare za mu ba dama ta amsa akan sujadar inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah